بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأمجد الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جلالي وعجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أغلب أو أظلم أو أضل أو أضل وأعوذ بك من الإنسان من هذه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو حاجة يتمها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نور منك بصري بصيرتي واشربي من قبل وسام النار وارفعنا به لقد عمما في الحياة والمال والمال بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكافر لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن هداه الهديم.
Na'am. Assalamu alaikum. Akwai tambaya kamar haka. Mai tambayar tana cewa Assalamu alaikum. Da fatan malam zai sha ruwa lafiya. Malam tambaya ta ita ne. Mahaifiya ta ne a cikin azumi ta kamu da jinya wadda ta sha azumi tsawon kwana har goma sha. Da cikin jinyoyin sannan ba mu ciyar ba Allah ya mata rasuwa. Shin za mu ciyar waɗannan kwanakin ne wanda ba ta azumta ba ko za mu azumi su gane ko kuma za mu ciyar a goma nan kwanakin da ya rage wa'anda ba ta azumta ba na wata ramadana za a za a ciyar da baya wanda ta yi rashin lafiya ba ta azumta ba na gaba ba na ta bane.
ko mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum da fatan malam da sha ruwa lafiya malam ba ku ciki ba malam mutum ne yana da hatsi a ajiye sai ɗan uwansa ya zo yake ranta masa hatsi sai ce shi yana da tararren hatsi amma lokacin sai shi bai yi ba sai dai idan zai karɓa har sai lokacin sai shi ya ga nawa ya sai shi sai biya shin ya halatta ya karɓa wannan hatsi ko kuma Ni ya yarda shi kenan.
wannan ne
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان وما ما يكذون حكما خلق الإنسان من نطفة بدون يشبه يشبه wannan ba malami bane ba kwallo za ka je ka yi yoga ka ci wani wata kuma kai na nuna da mutum bismillahir rahmanir rahim khalaqa al-insana min nutfatin Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci al-insanu mutum a ka'idar alqur'ani idan Allah tabaraka wa ta'ala duk inda ya kira dan adam ya kira shi da al-insanu abin da zai biyo baya zargi ne ko faɗan laifinsa in kuma an kira shi da ibnu adama abin da zai biyo baya girmamawa ne ko kuma faɗin kyakkyawan halinsa kaman wala karkaram na bani adama ya bani adam zuzira da ku haka inda an kira shi bani an kira haɗa shi da adamu to za a faɗi kyakkyawansa ne ko za a faɗi abin da aka bashi amma in an tsiraita shi mutum lakar kalakana linsana aha في كبد ثم رددناه yawwa wal asri innal insana inna ya haka dai ko wal adiyata ko ha wal muriyati kada wal mugirat subha ma sabab bi yaqab sabab bi jama'a innal insana li rabbih lakanun in dai an kira shi insanu to ya hada shi da wahala innal insana menene kulika halu'a aha kuma a kira shi zaluman jahula haka da inda ya kira shi insanu to wannan ma walidu ibnu al-mughira ah ina tsammanin ubayyu shine ya dauki ya je ya je ya tona kashi ya tono kashi a kasa ya ganshi diddige ya ganshi diddige dan izgiri sai ɗauko shi ya mamman murtuka shi zai watsa shi a gabanin Muhammad saboda izgiri ya ce masa a faɗanka yanzu wannan wannan ma kace za a tada shi bayan ya diddige a mai da shi mutum to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kalaka linsana ya halitta Allah ya halitta mutum min nutfatin daga nutfa shi ne gudan mani laha fa idza huwa kasimun mubin bayan Allah ya mai da shi nufa ya zama gudan jini ya zama tsokar nama ya girma a mahaifa ya rayu yana tindiri ya girma har ya kai ƙarfinsa fa'iza huwa sai gashi kuma yana biya wato fa'iza huwa sai gashi yana mai fito na fito da Allah da baraka wa ta'ala ya gashi wa kasimu mai husuma ne mai bayyanannen husuma abin mamaki kaga bai dace dan adam ya haka ba وللأرض خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام هكذا دبوبي da ni'ima in an ce al'an'amu shi ne abin da ya shafi raƙumi da saniya da tinkiya ina nufin dangogin su guda biyu raƙumi da takuwa saniya da bujimi akuya da tinkiya da rago da tauri su ne al'an'amu خلقها لكم الله تبارك وتعالى يا هل تشيتا لكم أكو يا آدم ما دل فيها دفء أتكنت wato lakum fiha dikun a cikin ta kuna da wato dikku wato abin da zai kawo muku dumi a jikin ku wato a cikin fatun raƙumi da cikin a cikin gashin raƙumi da cikin gashin tumaki akwai sufi wato wani abu mai kama da auduga wanda ake tace shi na jikin awaki da tumaki da shanu da awaki shi zai zama kamar auduga a faƙa shi a yi kwatin da shi a dinga ɗinka tufafi mai tsada da shi wanda yake jikin saniya ko wanda yake jikin saniya da jikin rakumi kuma yana da kauri shi za a dinga yin rigunan tsari da barguna irin masu kamar gashin nan na'am wa manafi'u linnas sannan kuma a cikin wannan dabbobi na gida akwai amfani da yawa ga mutane shi ne amfani da wajen naman da nonon da kuma hawa da loda kaya da sauransu wa min ha ta bayan wayannan amfanin nuka da suke muku na abinci da nono da sha da komai sannan kuma wa min ha ta kuma kuna ci daga cikin dabbobi kaga saniya za ka iya noma da ita ka sha nononta ka yi amfani da, da, manta sannan ka ɗora mata kaya a bayanta haka nan bayan wannan duk wannan in ka gaba wannan ni'ima da ita kuma daga ba ta zama abincinka da kuma min ha ta kulu ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون yace wala kun fiha jamalu kuma a cikin dabbobin da na gida kuna da jamalan wato ado shine jin dadin wato jin dadin arziki hina tulikuna yayin da suke dawo da su a garke Allah tabaraka wa ta'ala bai ce lokacin da ake sakin su da farko ba saboda dabbobi san da za a sake su in sun kwana da safe za su tashi da yunwa a jikin su kaga a lokacin mai mai mai dabbar kokarin yadda za su koshi za su zai yi ba zai ba wani daɗi zai ci kotun kamo ko abin nan ba to amma lokacin da suke dawowa gida to mai mai dabbobi yana nan yana yana kofar gida ko yana bakin rigarsa yana ganin yadda wannan garke su shiga nan wannan garke su tattaran wala kun fiha jamalu hina turihuna yayin da kuke marauta maraita wahina tusrahun da kuma lokacin wahina wahina tusrahun da kuma lokacin da ake sakin ta take tafiya kiwo na'am wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi lam إن ربك إنكم لرؤوف Kamilu رحيم askalakum kuma tana ɗaukar askalakum wato nauyinku wato kayayyakinku ila baladin zuwa ƙasa ko gari lam takunu balighihi wanda ba za ku iya isa da wannan garin ba in ba ta hanyar ɗora kaya a raƙumi ko hawa kan raƙumi ba illa bi shiqqil anfusi sai da tsananin wahala na rai inna rabbak inna rabbakum hakika ubangijinku da ra'uhun mai jin kai ne da ku shi bai tsananin jin kai ne da ku kuma rahimun mai jin kai ne da ku yayin da ya halitta ya halitta muku wa'annan dabbobi don jin daɗin ku a rayuwarku na duniya na'am والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
هذا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تفسير سيابي الله يقول لي شيء والرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم كان عنده نور يا كفر شيما أو جل سيدا تكاروي كان عنده الأصواء yana da karuwa da ake ce mata aswa'a iya na kullati hajara biya ita ce karuwa sa da ya kira da ita daga Makka ya zuwa Madina wa na qatabul abwaba abwa'u yana da karuwa da ake ce mata abwa'u da kuma jala'u wa hadhi asma'un wato wayannan sunaye ne na tagoyin haka annabi ya samu suna ba wai sukkar su ne a a- haka ba ma'ana ma'ana aka idan an ce wa kuma jada'a'u kamar mai yankakken kuri'a da suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an sa musu haka saboda jada'a'u saboda yanke hanya gaggawanta in ta dauki ta dauki shugaban halitta ai wata allura ake mata wanda ba irin ta zama wata taguwa ne ba irin sauran taguwoyi ba saboda haka alba'u da jadaba'u da wayannan sunaye duka sunaye ne na taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su komin taguwoyin ba ne إنما سميت بذلك أن أنبتت دوائل الرسول ذلك ليس والرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم إذ الشيء كان يملك من الغنم مئة شاة yana ya mallaka daga dabbobi na gida na ni'ima tumaki yana da awaki yana da akuya guda ɗari amma walam yamlikil baqara bai mallaki sa da ya ba shi abin da aka rawaito saboda galibin arzikin kasashen larabawa dama ya ya fi yawa a raƙumi da kuma tumaki na walkai da nan na walkai da walbiga da walhamira sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku alkai da doki walbigala da alfadari walhamira da jaki don mai litar kabuha don ku hauta wazina kuma ya yi mutu don ku hau kuma ya yi ta don kwalliya ma'ana a nan shi ne fahimta mazhabar malikiya tun da Allah ya faɗa ka ce likar ka buha wazina saboda haka da kailu da bigal da hamilu babu ci a cikin su ba ba a ci ba na'am kalakala kuma alkhaira wa kalakala kuma albigala ya halitta muku doki ya halitta muku alfadari sannan ya halitta muku jaki litar ka buha wazina alkhailu doki marakib ulil azmi na rusuli shi ne abubuwan hawa ne na wato wato ulil azmi na cikin manzanni annabi ibrahim annabi musa annabi isa da annabi nuhu alaihi salam ko kuma shi doki ya fara ne daga lokacin da aka gama ginin ka'aba da annabi ibrahim da annabi isma'il sannan sai shi annabi isma'il ya nemi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu wata baiwa wanda su kaman kaman kaman alaman Allah ya karɓi aikinsu saboda haka har ya ba su wani wani abu na ni'ima to shikenan sai fita daji da yake fitar da daji sai doki ya fuskanto shi daga doki ya zo ya kama shi to annabi Isma'ila shi ne farkon wanda ya fara dawowa da doki gari da dabbar daji ne sai ta zama kuma dabba ta gida na'am saboda haka shi ne ce walkaila walhamira jaki kuma wal'ibli da raƙumi marakibu abun hawan muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau raƙumi ya hau doki ya hau jaki wa salihu wa hudu wa ibrahim haka nan salihu da hudu da ibrahim ma su sun yi amfani da jaki da doki da da jaki da raƙumi na'am walhamira amma jaki kuma abin hawan uzairu ne da isa alaihi salam kama kana rahu sallallahu alaihi wasallama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da abin yana da abin hawa guda dawake guda shida dokin nasu akwai wani ake jama tsajirabu akwai almurtajizu akwai sakabu sannan kuma yana da yana da yana da abin nan alfadara ana ce masa zulzulu yana da jakuna guda biyu ɗaya ana ce masa ya azuru ɗaya kuma ana ce masa wato khairu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan wayannan jakunan sun kai matsayi saboda sun zama ba jakunan fiyayyen halitta gaba ɗaya masinjoji ne na annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama zai gaya wa jaki ya zai kira masa wani idan jakin da an ce kirawa da tantar ba gidan wanda jakunan annabi ba sani ba kalli wani irin jaki da zai tura zakin dama zakin ya kama hanya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai je har kofar gidan sahabin da aka ce gida ya buga ya buga ya buga ya buga idan mai gidan ya fito idan da da mai gida ya fito ya ga ya ga zaki to ya ga ukairu ko ya akuru to ya san wanda ya aiko shi shikenan kuma sai ya sai ya koma gida to wannan jakuna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake da shi kuma haka wannan jakin akan sa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki ma'azu bin jabalin yadda ya zo mana da albishir ɗin bishara yana cewa manzo Allah sallallahu kuntu radifa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala himari yusma ufairan na kasance abin kutun da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa wani jakinsa wanda ake ce masa ufairu sai ce masa ya mu'azu sai ce labbaika wa sa'alaika ya rasulullah summa qala ya mu'azu فقال لبيك وسعديك يا رسول الله ثم قال يا معاذ فقال لبيك وسعديك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد قال لا الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأتدري ما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم فقال أن ينفي الجنة يا معاذ ko ka san menene haƙƙin bayi akan ubangijin haƙƙin ubangiji akan bayi su su kalmar shahada su shaida la ilaha illallah ma'ana su faɗi la ilaha illallah to to ko ka san me haƙƙin bayi idan su faɗi la ilaha illallah shine me shine Allah ya azbau kada ya musu azaba wannan hadisi na ma'azu ma'azu bai faɗe shi ba sai lokacin da ya zo mutuwa saboda ya san ɗan shanta cewa wa'alaha ma'azu ta asubar sai lokacin da ma'azu ya zo mutuwa ya ga kar ya mutu da laifin ɓoye ilimi sannan ya kira wani daga cikin sahabbai bayan ya yi gwamna a yaman ya kafa gwamnatocin musulunci an yi jihadi an yi komai yanzu zai bar duniya shi kenan sai ya faɗi wannan hadisi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ɗaya tak zai shiga ne ya kala ha ma'azu inda mutu ta asubar to saboda in an in irin wannan sun tafi wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yana halitta wa yana zai halitta kuma wa yakhluqu kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai halitta daga abubuwa na bada mamaki abubuwa bakin abubuwa wanda ba kuma san su ba ai ga su Allah yayi ko na
وعلى الله غفر السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل لا تتير هنيا wato shiryatar da mutum a kanta yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa min haja'ir haka nan karkatacciyar hanya wanda ba ta Allah ba ita ma duk tana Allah tana wajen Allah wanda Allah ya ga dama sai ya karkatar da shi ولو شاء الله دا الله تبارك وتعالى يا سو لهديكم اجمعين دا يا شirye kada ku gaba daya saboda ku ma wanda kuka samu shiryen fa ba wai wani abu ne kuka yi wa Allah ya kuka cancanci haka ba Allah ne tabaraka taala karamcin sa ne ya biyo ta kanku ya sanya ku zama shiryetattu kamar yadda wayance kuma adalcin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bi ta kansu na'am هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
هو allazi anzala minas sama'i ma'an shine ubangiji wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun kuma a cikin wannan ruwa na sama akwai abin sha a ciki wanda za ku sha wa minhu shajaratun kuma a cikin da kuma daga ruwan ne bishiya take fitowa wato saboda dalilin ruwa din fihi tusulmun da ita ce kuma kuke kiwon dabbobin wato ƴaƴan itace su bishawu da ciyawu da yawa duk daga ruwan sama ne suke suke suke fitar da amfanin da dabbobin ku za su ci na'am ينبت لكم به الزرق والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت لكم به الزرع كما الله تبارك وتعالى yana tsayar muku da yabanya bihi da wannan ruwa والزيتونة دلوان الله كفدد زيتوني والنكيلة دلني والعنابة دإنبو بك ومن كل الثمرات دكما دكا يتعي إتاتو أما كما دكتا دلوان الله كفدد شكا ولين الله تبارك وتعالى كفلا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون نعم وسكر لكم ومن كل الثمرات inna fi zalika a cikin hakika a cikin wannan abin da Allah yake yi da saukar da ruwa da tsire fitar da tsiranni da albarkacin ruwa la ayatin ayoyi ne wallahi dalilai ne mai nuni a bisa ayoyin Allah amma ga suwa li qaumin yatafakkarun ga mutane wanda suke yi tafakkuri malam Allah ya cikin da rahama yace duk ni'imomin da suke cikin aljanna gaba daya babu wanda Allah ya kawo duniya sai dai tak shine ruwa yana faɗan wannan ne saboda a ga girman ni'iman aljanna ruwa yanzu shi kaɗai duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya ba zai iya rayuwa ba sai da ruwa wajen Allah mai alma'i hai kullu shay'in hai afala yu'minun to idan ruwa kaɗai shine ya zama ni'iman aljanna me kake tsammani da sauran biliyoyin ni'iman da suke aljanna ɗaya kaɗai aka ba mu aka aka ba mu guzuri mu zo mu zauna da shi a duniya ga shi kaɗai in babu shi ba kowace irin rayuwa الله الله عز وجل نعم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم
وسكر لكم الليل كما الله تبارك وتعالى شده يفوره muku dare wannan hara da yini washamsa da rana wal kamara da wata wan nujuma da taurari musakkarat duk wayannan musakkaratin abubuwan horewa ne bi amrihi da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala inna fi zalika a cikin wannan horewa da Allah ya la ayati wallahi dalilai ne na kudura da ikon Allah tabaraka wa ta'ala amma liƙaumin ya nuna ga mutanen da suke da hankali akwai bambanci tsakanin wancan na liƙaumin ya tafakkaruna da kuma liƙaumin ya nuna.
وما جرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.
sannan yana daga cikin iko a cikin abin da Allah ya kore muku ma zara abinda Allah ya halitta lakum a gare ku fil ardi a cikin ƙasa na dabbobi da tsire-tsire muktalifan alwani wanda launukan sa daban-daban wani ja wani fari wani kore wani turi-turi inna fi zalika haƙiƙa a cikin wannan abubuwa da Allah ya halitta la ayatin dalilai da manya a bisa ikon Allah da kudurar Allah li qaumin yazakkaru daga mutane wayanda suke wa'azantuwa ma'ana dai Allah tabaraka wa ta'ala da nuni yana so ya gaya mana shine duk wayannan abubuwa duk abin da aka ambata din nan har ko da rigarka ko takalminka ko hulanka kowane abu shi kadai hanya ne wanda take nuna maka kadaitakar Allah ma'ana duk wani wata ƙwayar zarra da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ta a bayan ƙasa to tana da wata aya wanda take in ka yi tunani ka lura za ta gwada maka dalili cewa ita tana nuna maka kaɗaitakar Allah ne da ikon Allah a kanta gaba ɗaya. Wata rana wani bawan Allah yana zaune sai ya ga wani ƙwaro yana yana ta tafiya a bayan ƙasa ɗan ƙarin haka sai tafi Allah da halitta wannan kuma yanzu mai amfanin sa. Shi kenan? sai Allah ya hada shi da ciwo yana da arziki da yawa duk arzikin sai kare a neman magani komai ya nemi magani bai samu ba har ya haƙura dai jinya ta dawo ya haƙura zai kai za ta kashe shi yana zaune sai wani bawan Allah ya zo wucewa daga cikin mutane wani wani Allah ko gona zai tafi ko farauta ko zai tafi kiwonsa sai zai same shi a zaune ya zauna ya zauna yana zaune da tuba al'ajabi ciwon nasa sai wani ce mace ai wannan ciwon naka sai ya duba wani ƙwaro a kusa ya ce wani ƙwaron wannan wannan ƙwaron ne maganin ciwon naka wannan ƙwaron da ya ya ce me amfanin sannan ya ya ce to wannan ƙwaron kawai shine za a ɗauka a a murtsa kashi a shafa a wajen shi ke nan zaga wani to a Allah Allah ya nuna wa fi kulli shay'in lahu ati saboda haka wato mutum in yana so ya zama mutumin kirki dole ya dawo litaka guda biyu ne akwai walittaka amma shi ne duk abin da Allah ya halicce shi waliyi ne saboda da ma'anan walittaka shi ne so ashe akwai kai yanzu idan an ganka da rigarka rigarka waliyarka ne da ba ka san ta za ka tsaye ta haka motarka haka takalminka haka gidanka saboda haka duk abin da Allah ya halitta wannan abin akwai abin da ya haɗa shi da Ubangiji shi ne Allah yana so su wannan abu yana da soyayyar Allah wani takar Allah ta wannan wani saboda haka kada ka sarrafa shi ba ta haƙƙin da Allah ya sa a sarrafa ba sai ka gamu da fishin Allah a wajen ina fata ana gane ko ma ne kada ka ɗiba ka ajiye shi ba amfani za ka da shi ba in ka yi alwala ku gwargwadon iya alwalarka to iya amfani ka haka da komai saboda komai yana da wilaya tsakaninsa da Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatu تدل على أنه واحد سنقوى أقول لا خاصة وأن الله تبارك وتعالى yayi ta ya zaɓe ta shi da wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su da imani ya sa suka imani da Allah suka imani da manzannin Allah da sabon Allah wannan kuma walittaka zaɓaɓɓiya shi ne walittaka ta girmamawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum إن أكرمكم ويا ذاك لقلب من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم saboda kowane abu da Allah ya halitta akwai abin da ya haɗa shi da Ubangijinsa saboda ka kiyaye Ubangijinsa ta wannan. Na'am. Aha.
وهو الذي سخر البحر لتاكل منه لحما طريا وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
شو يلاقيها ولا شيء أن الخلق عباد الله ولا تدل ولا تدل أكيد عباد الله ولن ترضى أن يذر ربك وإن أصابك إلى ربك لأن الخلق وتولى هلتا قبائل باي الله ثم لا كرك تشوتد باي الله كيف فا فذاك يدعى تشوتد باوك وكودا باوك يا مونا نامك ثم لا تقوم بمين wataƙi yana baka yanzu misali ɗanka ya maka laifi sai ka ɗauki abin duka kada dukansa sai mutane biyu su wani daga zuwansa sai talle ka da majin ta maka baka da hankali ne kashe kaza kashe shi za ka yi wannan ma da ka yi ya ce baka da hankali ne kashe shi za ka yi wani kuma da ya zo sai kama wannan wanda ya mare ka je tun kuɗe shi ya ce karka ya gaba ɗan gaba ne wanne ne masoyinka na na wanda ya mare ka saboda haka to saboda haka in kana so shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah na tuba Allah tabaraka wa ta'ala wato koyan sa ake a iya shi idan ka iya shi sai ka huta amma in baka iya shi ba to shikenan kuma an barka kawai ka iya Allah ka huta wato ma'anar iya Allah kawai shi ne ka kula da Allah a tsakaninka da shi amma ba ruwanka da Allah tsakaninku da wani. Ba ruwanku wasu bayan Allah a zafi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu yana ba labari a wani hadisi shi ke nan wannan bayan Allah ne. Shi ne wannan kullum ake su sabon Allah.
wanda kuma shi ne sallah shi ne nafila shi ne karatu shi ne wani amma kuma sai ya zo ya wa'azi wani ka ji tsoron Allah ya yi wa'azi ya gaji da nan sai dai kai kan dai Allah ba zai maka rahama saboda me saboda shi ya kula da abin da yake fitowa daga wajensa ya zuwa wajen Allah yana kallon ibadarsa yana ganin kirkinsa yana ganin yanayinsa shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashi a kiyama abin da za a yi shine wannan bayin Allah guda biyu sai Allah ya tara su ina wane aina almutaali alayya Allah af'ala fi mulki ma asha ina mai rantsa mini cewa ba zan yi abin da naga dama a cikin mulki na ba sai Allah tabaraka ta'ala ce shi na gafarta masa kai kuma na bata aikin ka ba ko wani mai magana na saboda haka shi ne kawai shi ne ma'anan kullum inda fi zalika al'ayatin liqaumin yatazakkaru wa huwa allazi sakkara al-bahr na'am shi mu dinta ga Allah kara masa yarda yana yawon sa na shiga kasashen kudancin ƙasa wajen da'awa sai ya haɗu ya samu arna gungu suna suna rawa ana kiɗa ana kaɗe-kaɗe ana abubuwa iri-iri sai a zuciyarsa ya ce to an ce duk inda ka samu mutane sun kai goma akwai sali a cikin su yanzu wayannan ba musulmi bane ma yanzu a cikin wayannan shi ne a zuciyarsa ba a zuciyarsa yake ce yanzu akwai anan ba akwai salihi ana cikin kaɗan sai wani ya fito daga cikin su yazo ba sa je hausa ba sai zai same shi ya ce malam mudi akwai lokacin ne bai yi ba sai kowa ya ci gaba da ya ci gaba ya ci ya tafi ya ci gaba ya koma da ya ci gaba ya koma da rawar haka ba wani mujela ne wani lokaci duk lokaci ne zai tafi ƙauyukansa wajen dawa a kowane katon arne sai mutum bai taɗe wajensa ya zauna a kan itace shi ma arne ya zauna a kan itace su daɗe su dalila in ya gaba ta ce da ma'anarsa ne masu tunanin ko duba ko maganin gargajiya ce don mai zai tambaya ai ta gani ya gaba ba wani itace ce ɗebo a kawo muduko amma za a dade ana ta ana ta wannan ai sai bayan tsawon lokaci wannan bawa Allah sai gashi ya zama babban musulmi babban mukaddami babban mai tarbiyyar da mutane to da ka abar Allah da bayinsa na'am wa huwa allazi sakkara وهو الذي سكر لكم سكر البحر شيء ده وده فوري مكو كوجي wato ya fore muku koji ku hau kansa da ziraga ko ku yi iyo ku kamo abin da yake cikinsa ku ɗebo abin da yake cikinsa nilu al'ai litakulu minhu don ku ci lahaman lama ɗariyar ɗanye a minhu daga koji Allah ya ambaci kifi a nan lahaman ɗariyar ya ambace shi da lahamun saboda ya gwada maka cewa kifi ko da yanka ko ba yanka nama ne ai ka ga ba za a kira dazu da yake ambatan wannan ama kala'a kalaka halakum bai ambace su lahaman ba amma da yazo nan bai ce kifi ba sai ce ya ya ya halitta muku daga kifi ya sore muku dan ku ci nama danye a cikin sa sannan ya nuna kifi danye da danye danye sa ko a cikin ina nufin a dafa shi ko a soya shi ya fi a kyafe shi ya bushe lafiya da Allah ya ambace lahamar ɗariyar wata takir juminu sannan kuma kuna fitarwa daga cikin wato kogin nan abubuwa na aro wata takir juminu hiliyatan kuna fitar da kayan ado a cikin a cikin kogi lu'alu'ai da murjanai talbasunaha wanda kuke ɗaura ta wata alfulka kuma tana ganin jiraga abin mamaki tana kansa mawakira tana guda tana tafiya a bayan a bayan ruwa a cike tana dauke da mutane ko kuma tana dauke da abubuwa irin da mamaki in ma kamar yanzu ne kaga jirgin gaba ɗaya ma duniya ne za a yi wata shida ana lodi a jirgi za a yi wata shida ana sauke wa jirgi sai hau ruwa yayi watanni yana tafiya a cikinsa akwai filin kwallo akwai makarantu akwai makarantu akwai asibitoci akwai charge office akwai akwai akwai akwai babu abin da babu jirgi ya zama duniya aha wa tara duk kafi ti bawakira wal tabtagu min fadli kuma duk Allah ya muku wannan ne dan me li tabtagu dan ku ne ma min fadlihi daga falalar Allah tabaraka wa ta'ala bit tijarati da kasuwanci wa la'allakum tashkurun kuma yayi muku haka ne dan ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kullum idan bawan Allah zai kalli janibin shukura da Allah to zai fi kowa zama da Allah lafiya kullum ka dinga kulan abin da Allah ya yi maka ba tare da cancantar ka ba ya fi ka dinga ganin me kai ko ko me aka yi wanda babu kamar samar da kai daga baka idan Allah ya yi ka annabi ko ya yi ka malami ko waliyi ko mai mulki ko mai ƙarfi ko mai arziki duk wani abin da Allah ya yi ka dai ya yi ka to wannan yin samar da kai daga baka ya fi wannan muƙamu ko ba haka ba yanzu da zaka roki Allah aljanna da ba yi ka ba zaka roki aljanna ne da zaka roki Allah kaza da ba yi ka ba zaka roki kaza to ubangijinka da yayi ka daga baka to wannan gode masa kadai ya ishe ka tsurewa da ya baka kunya ka kasa samun lokaci sakat in ba da masa godiya ba saboda haka shi kuma ya maka alƙawarin in ka gode kuma zaka yi ta kallon mamaki na ƙari na'am
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رواسي sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa manya-manyan duwarwatsai fil ardi a cikin ƙasa ya sanya su duwarwatsai manya-manya an tami da biku saboda kada ta karkace da ku domin ita ƙasa gaba ɗayanta akan ruwa take ruwa shi ne kewaye duniya saboda haka duwarwatsai da Allah ya ajiye a lungu a kan ƙasa shi ne zama kamar ƙusoshi wanda suke rike da ƙasa to yana daga cikin ayoyin Allah ta baraka wa ta'ala sanya duwarwatsai wa alharan sannan kuma da ya sanya muku alharan ƙoramu wanda za ku yi ta noman rani da shi ku yi ta sha wasu bulan da kuma hanyoyi manya-manya da tsaga muku a duniya la'allakum hakika ta taduna za ku shiryatu ila maqasidikum ya zuwa manufofinkum kuma za ku shiryatu ya zuwa godiyar ku ga Allah tabaraka wa ta'ala da
وعلامات وبالنجم هم يهتدون
وعلامات haka nan da alamomi Allah ya ce shehu Salisu Mustafa shine mataimakin lokacin da aka kafa ziyarar shehu da Allah ya kara masa da shi ne shugaban masu azi to Salisu Mustafa kuntuwa shine mataimakin da wani malami ne wanda Allah ya yi shi duk ilimin sa da take wata rana yana yana yana ana wa'azi na na na jiyan Islam a zare sai wani tambaye shi to alamar tabi'in lokacin fitowar izala tana sabuwar nan ya tambaye to ai na kuma samu hujjar alamar tarbi kuma a alƙur'ani sai ce masa wa alamatin wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun da taurari su suke shirye to Allah ya tsika mu da alheri kan da wa salatu fati Allah ya shi salatu fa Allah ya rabbana Muhammadin al-fatihi lima umma wal katibi lima sabaka nasu hakka wal hadi ila sarikal mustaqim wa ala alihi haqqan yawm qiyamah azim shi kenan kawai ya fada ya wuce wabin najmi hum yahtadun su suna suna shiryatuwa ne bin najmi da taurari ya zuwa hanyoyin su na tafiya da kuma a kibla wannan ana yin su ne a dunkule a wancan zamanin idan za a yi tafiya to da daddare ana dubawa akwai wasu taurari a sama guda hudu suna kaga kaman ka ce wayannan taurari ɗaya biyu uku hudun nan su ana kiransu adillatul adillatul kabati su a kan ka'aba suke fitowa kullum idan mutum ya fito da daddare in ya san su ya yi tafiya to in ya zo ya duba su inda ya gansu a tsaye to dama kuma a zame suke saboda haka yadda suke ka duba to lallai to nan ne jan ana kiran su al'adilatul ka'aba wa alama to bin najmi sannan kuma ana kula da taurari din idan mutum ya fito in ya yi mata kai in ya fita dace duba da wannan tauraro kaza a gama ne ke tauraro kaza a yamma yake wannan taurari kenan na ilimin dubawa a sama amma in ka dawo wajen ilimin taurari na ƙasa kan fa hadis biha wala haraja ba shi da iyaka ilimin taurari wanda ta kan hanyar ake gano komai da komai wanda ya shafi wato asrarul kauni gaba daya na'am
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق شيء يزوان لكي هلتا shi ne Allah tabaraka wa ta'ala zai yi daidai kamar la ya kullu kamar wanda baya halitta ai ba za su yi daidai ba a fala ta zakkaru shirku ba fa wa azantuwa ne wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim wa in ta'uddu in kun kididdige ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya akan ku la tusuha ba za ku iya kiyaye ta ba ko ko mun kidayewarta inna allaha hakika allah tabaraka wa ta'ala lagahurun mai gafara ne rahimun mai jinƙayi ga bayinsa
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله تبارك وتعالى يعلم يا سما تسرون أبن كتب قويوا وما تعلنون أبن كتب بينروا نعم والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين تدعون وإن كتب موتاوا من دون الله كما بايا الله تبارك وتعالى كما كان لا يخلقون شيئا ما سهلت كومي وهم يخلقون الحالي ما سوني ما أكي حالت سمعنا أبن ويخلقون نبينا ما لا نبي سؤال واتو سوني واندا ما سبوتا واسية تبيا بيا تبسطبون ai kaga ma da dai da hankali babu hauka ma a duniya irin irin irin wannan gunki eh kai da kanka ka tafi daji ka duba itace mai kyau yanda ya maka ka sassake shi kai masa kafa kai masa wani kai kaman mutum wani kai kaman doki wani kai shi kaman kare ka dawo kana shafa masa mai ka ajiye shi a ɗaki ka daga ɗakin kana shafa masa turare kuma kana jin tsoron sa kana tsoron ya kana tsoron ya baka kuma kana jin tsoron ya hana ka to wannan ubangiji da zaka yi kuma haka zaka dan halicci kuma dan karami kuma dan karami wanda zaka gyara ko dan dutse ko itace shi kuma ka fata shi aljihu in kana tafiya kuma duk shi zaka dinga saukowa aljihu kana kana kana roƙo sai da umar Allah ƙara maka da ce babu wani abu wanda ya yi shi a shirka yake ba shi dariya kaman wani abu da ya faru in za su tafiya kowa sai ya yi ya yi gunki da na doki na na dibino to ana yin tafiya shi da sai kai ai gunki na dibino saboda dibino bai da nauyi sosai to ana tafiya da ido da komai to yayi gunki da na dibino ana tafiya ana tafiya gutsiri ya kare to ya rasa yadda mai sai ya ɗauko shi ya yi masa sujjada ya ba shi haƙuri ya ba shi haƙuri ya ba shi haƙuri sai ya kai ya hannu ya cinye kuma duk ana tafiya yi kuma ba ta ƙare ba ana tafiya ana tafiya kuma duk abin ya ya fata ana tafiya da har ya har ya ya rage ba komai sai sai ya kai to ana tafiya ne abu ne ka saboda haka sai ɗan mamma sai kai ba saboda alamar mutum da bata to yace to wannan shi kadai ne yake tunawa in ya tuno abubuwan da aka yi a zamanin jahiliya shi ne yake tunawa cewa mai hoton gunki ke wani wawan mutum ne mara hankali to la tulquna shawahu yakulquna أموات أموات غير أحياء وما يشكرون أيان يبعثون أموات الحالي متتوني باس كروه كماكا غير غير أحياء ba rayayyu ba wa ma ya shuru da gumaka ba sa sanin ayyana yi kasu yaushe ne za a tasa da su saboda haka tun hankali yana kwanta ila hukum
إله إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ilahukun ubangijinku wanda an ya cancanci ibada shine ilahu wahid ubangiji ne guda ɗaya wanda babu kiri a gare shi wanne ne ubangijin wanda kowa in matsayi yayi matsi ko ciwo yayi ciwo ko ruwa ya kasan ma zai kifar da jira ga za a koma dinga cewa wayyo Allah ko ai duk wata shirka da wata abu duk gaba ɗaya in ana cikin zaman lafiya da nutsuwa ne amma ana nan abu yana yana cin ƙarfi sai kowa kuma ga Allah ilahu ku ilahu wahid فالذين لا يؤمنون وإن باسا إيمان دلاهرة تو قلوبهم منكرة سوچيار سمي مسلم توحيدي ne وهم مستكبرون su mutane ne masu masu jin girman kansu da kansu na لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم ce dai ne shine ma'ana hakan أن الله حقيقة الله تبارك وتعالى يعلم ياسا ما يشرون أبن نسكي أويوان أبن نسكي بينروا إنه إنه لا يحب المستكبرين إنه الله تبارك وتعالى لا يحب بايا سن المستكبرين ما سجر من كي سوني كافرين شوية الكبر والتكبر والاستكبار أبن قدعوا أخوي كبر أخوي تكبر akwai istighfar almutakabbir mai almutakabbir shine man yara nafsahu kabiran ala ghairihi bi haqqi wanda yake ganin kansa shi babba ne akan waninsa amma da haƙƙi kamar yana ganin shi Allah ya bashi kuɗi ko Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi wani abu daban ya dinga ganin ya fi shi ya fi wanda yake kafa da shi wannan shi ne almutakabbiru kaga ya manta da ubangijin da shi ne ya yi shi haka ba ba ba shi yawa kansa haka ba wa amma istikbar istiku amal kibru amma girman kai to fa kurba ma kana bi haqqin wa bima wa bi ghairi haqqin shi kuma kibru yana kasancewa da haƙƙi ko ba haƙƙi sai ya yiwa mutum ya zama mai girman kai da dalili babu dalili na'am sannan akwai istikbar fal istikbar kuma shine fasakabbur bi shay'in kadhib shine wato girman kai da abinda wato da awar abinda ba naka ba madalla na'am shine shine shine girman kai na kuna haka kamar misalin kana kana kana kana fama da da talauci kai ne ka je kayo itace ka kasa amma ba za ka iya cewa itace ka bada sai ka zauna akan kujera in wani ya zo yana yana neman mai cike zuba da kudin a nan sai san girman sana'a ba sai ya kasa itace ya tafi cikin kowa ya sai zama yaron sai ya kana a je masa sai ya kan ajiye kudin itacen ka tafi sai ya zo ya ɗauki itacen ya ɗauki kudin da ya je ya koma kujerarsa ya zauna to kaga ana yi wai za ƙila lahu وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
wai za ƙila lahum in an ce musu ma za an zala rabbukum menene abin da Allah ya saukar ubangijinku a Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama idan an tambaye su sun san gaskiya ne ƙaru sai su in a sa'iru lawwali shafara labari shi ne kawai ta tsuniyoyi ne na mutanen farko ya je ko yake yi amma fa abin mamaki ne tun bai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa sanin ƙarya ce domin maza Allah wani mutum ne wanda ya tashi a garin larabawa a makka ba kamar yin madina ba ne gaba ɗaya babu inda aka rawaito cewa yahudawa sun taɓa zama a makka balle a sai ya zauna da ruhumanawa ko ya zauna da ahabaru ko kuma a makka a ce akwai nasara ya zauna da isisiyin ko fadodi babu su ya zauna a garin makka kuma ya fita a makka sau ɗaya lokacin yana ɗan shekara goma sha biyu ya je tare da babbansa ya dawo ya fita a makka sau ɗaya lokacin da na biyu tare da maisura lokacin da aka tafi kasuwanci da sul'a na khadija ya dawo babu wanda ya taɓa ga ya fita a makka ɗaya na biyu bai iya rubutu ba bai iya karatu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama gagara ba a duniya ba zai bai san yadda za a rubuta alifi ba ko yadda za a rubuta fa ko ba ko ta kuma bai san yadda za a karanta shi ba saboda me saboda ya zama wani gagara ba a duniya bai sani ba sannan in ka kawo masa kuma ba zai karanta ba shi kadai ne wanda idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ka masa kirari Allah kai salati annabi ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba za a yafe maka in ka karanta sau tamanin bayan la'asar ranar juma'a an yafe maka zunubin shekara tamanin in ka karanta daren juma'a an yafe maka zunubin shekara ɗari in ka karanta sau dubu za ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in ba gani ba a wannan satin kafin kai juma'a biyar za ga ɗayan uku ko annabi ko ran zaman ka aljanna ko ka dungurun ko ka ga irin na Ahmad ibn Hanbal kai mafarkin zati kuma duk sai saboda kai masa kirari da da annabi ummi amma banda manzo Allah duk wanda kace masa nabi ummi kaza ai kai wanda duk kace masa jahili bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a ka bata shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a makka babu wanda ya kowa ya san bai iya karatu bai iya rubutu ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yarda da shi bai a duk abin da ya fito a bakinsa ba mai kokoto ba a taba jin wato kamar yadda shehu faɗa yake faɗa a diwani wa ma kuta kaziban ba ka taba furta ƙarya ba a'udhu billahi amma wai duk da haka wannan mutane saboda kiyayya da rashin kyakkyawar shaida wai an tambaye su ma za ka da ku faru ma za an zara rabu ku mai ubangiji ko zai da su a zaɓi da lafali kawai ta duniya da aka faɗa ai kaga sun san ƙarya suke na
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون saboda bai Allah ya kaddara musu haka li yahmilu saboda a ƙarƙashin lamarin su ɗauki nauyin auzarahum nauyin su kamilatan cikakkiya yawmal qiyamati wa min auzarin lazina yudillunahum kuma su ɗauka daga laifuka ko nauye-nauyen waɗanda suke batar da su bi ghairi ilmin ba tare da shirya ba alaka a ma yazurun kai abinda suke da kwanka faradan a kiyama yayi muni ka ɗauki laifin ka ɗauki laifin wani a inda kake neman a ɗauke maka kowane kowane irin laifi ba ka so a ganka da shi na'am ولمكر الذين من قبلهم فأتوا